نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ashirin da shida ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka da kashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurar a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikmatun mina tarih littafi ne na babban malami dr usman muhammad khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na hamsin da biyar a cikin wannan littafi muna nan dai cikin karanta shubuhohi da kuma amsoshinsu mun karanta shubuha ta goma wato shubuhar da ake cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hana yin tamattu'i a aikin haji ya kuma hana auren mutu'a alhalin kuma waɗannan ibadu ne guda biyu shar'antattu wanda shari'a ta shar'anta su sai suke tambayar me zai sa Umar ya haramta abinda Allah ya halatta mun ɗauki gaba ta farko shi game da hajjin tamattu'i idan ma mun ɗauka cewa sayyidina umar yana hana hajjin tamattu'i to za mu iya cewa sayyidina umar ya yi kuskure kuma kuskure ba mustahili ba ne ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha karantawa idan ma an kaddara cewa sayyidina umar ya yi fahimci kuskure game da hana ta matuya aikin haji to ai dama ba ma yin da'awar isma ga sayyidina Umar da ma sauran sahabbai ba ma ce musu ma'asumai ne to balantana ma abinda bayani ya tabbatar shine sayyidina Umar baya hana yin hajjin matu'i, ba kuma ya kushe masu yin hajjin matu'i. domin mun karanta hadisin Subay bin Ma'bad wato lokacin da ya ce wa sayyidina Umar na yi harama da aikin hajji da umara gaba daya ma'ana na yi niyyar aikin hajjin tamattu'i sayyidina Umar ya ce da shi hudita li sunnati nabiyika ba ka more wallahi an datar da kai da ainihin wato bin sunnar annabinka a wannan aikin hajji to kaga sayyidina Umar anan yabo yayi ga shi wannan mutum Subay bin Ma'bad ba ma hana shi ba balma har wata kalma mai tsada ya gaya wa subai cewa hudita li sunnati nabiyyik sannan akwai ainihin wato abdullahi dan umar shi ma ya yi bayani cewa waɗanda suke cewa sayyidina umar ya hana hajjin tamattu'i ba su fahimci abinda sayyidina umar yake nufi ba an yi ta masa tambaya lokaci bayan lokaci har ma ake cewa to kai kana saba wa mahaifinka a fatawa kana cewa a yi tamattu'i shi kuma mahaifinka yana ganin rashin halaccin yin tamattu'i a aikin hajji shi ne yake cewa mahaifina bai ce kada a yi aikin hajjin tamattu'i ba abin da ya kwadaitar shi ne a yi kumara daban sannan a yi aikin hajji daban ma'ana abin da sai na umar shi ke kwadaitarwa shine in za ka yi umara to ka yi tafiya ta musamman ka yi biza ka sai tikir ka je ka yi umara ka dawo idan za ka je aikin hajji ka sake yin biza ka sai tiket ka tafi ka je ka yi aikin hajji hikimar sayyidina umar kamar yadda muka karanta idan aka dinga haɗe tamattu'i ko kirani za a wayi gari wasu watannin ko wasu ranakun cikin ranakun shekara babu waɗanda za su dinga zuwa suna raya wannan ɗaki da ibada amma in ya zamana an je aikin hajji kawai to kaga ita kuma umara sai ta zama cikin kwanaki shekara babu wani lokaci da za a ga ɗakin Allah mai alfarma babu masu ibada a cikinsa shine fikin sayyid na umar an fahimta to sayyid abdullahi dan umar ya yi ta bayanin haka ana sake dawo masa da wannan tambaya har daga ƙarshe ke cewa a fa kitabullahi a haƙƙo an yunta ba an umar shin wai littafin Allah za abu ne ko umar mu ɗauka ma sayyidina umar ya ce ka a yi ta mafi kuma qur'ani ya ce a yi ta mafi shin qur'ani za mu ajiye mu ɗauki fatawar umar ko kuma fatawar umar za mu yi watsi da ita mai aiki da qur'ani mu ɗauka ma ya faɗa din kuke ta dawo da wannan tambayar in ma ya faɗa din to littafin Allah ya ce a yi ta mafi da haka mu za mu yi aiki da littafin Allah ba za mu yi aiki da maganar ainihin mahaifin nawa ba abinda sai abdullahi dan umar ya faɗa ke amma a ƙarshe ma ya yi bayanin ga abinda mahaifinsa yake nufi da wannan gaba da aka babu wani ainihin abin suka ga sai na umar game da wannan matsala sannan maganar tamattu'i a aikin haji a maganar tamattu'i wato a mutu'atin nisa auren mutu'a da mata shi ma hadisi ya tabbata daga sayyidina ali bin abi talib inda yake cewa abdullahi dan abbas lokacin da ya ji shi yana ba da fatawa na halaccin auren mutu'a abdullahi ainihin wato ali bin abi talib yake cewa mahalan ya bin abbas fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad naha an hayo mu khaybar yace a ba hankali dai wajen ba da fatawa dan abbas domin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan auren da kake halattawa ya hana shi ran da aka yi khaybar kamar yanda ya haramta cin naman jakin gida a hadisin imam muslim kitabun nikah babul mut'a hadisi mai lamba ta 1407 da sauran ainihin maraji da muka karanta har da ma wasailu shi'a duk mun yi ishara zuwa gare su satin da ya wuce ga kuma hadisin Salama bin al-Aqwa shi ma ya ce annabi ya haramta auren muta a ma'uta haka ma ainihin wato Sabra al-Juhani shi ma ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana auren muta ran da aka yi wato ama khaybar amal fatih kai shekarar da aka yi fatu ainihin wato makka dan haka kenan sayyidina Umar dan ya hana auren mutuwa sai kuma me ai ba shi kadai ne faro ba akwai sahabbai ta da yawa daga ciki hadda ma shi kansa sayyidina Umar a sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kansa ya ruwaito hadisai da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke hana wannan irin ainihin wato aure wanda yake na wucin gadi da haka sayyidina Umar ba hana waye ba ba shi ya hana ba Annabi ne ya hana shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya samo hanin ne daga rabbul izzati wal jalal da aka kaga kenan shi kan sarawi ne game da hana auren mutu Allah ta'ala ne ya hana wannan aure ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina Umar mai hakaitowa ne wannan dai shi ma mun tattauna satin da ya gabata mun shiga shubha ta goma sha ɗaya inda dai su waɗannan masu zagin sahabbai da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo wata shubha ta goma sha ɗaya inda suke tuhumar na na Aisha da Hafsa da kafirci ma'ana suna tuhumar sayyidina sayyidatuna Aisha da sayyidatuna ainihin wato Hafsa da cewa sun kafirta sun yi hujja da faɗin Allah ta'ala cikin suratul tahrim farkon sura ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak ya kai wannan annabi mai daraja mai mai girma dan me kake haramtawa kanka abinda Allah ta'ala ya halatta maka kana neman yardan matanka shine tabtagi marzata azwaji wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne kad faradallahu lakum tahillata aymanikum lalle ubangiji ta'ala ya farlanta muku kaffarar rantsuwoyin ku in kun yi rantsaran sai to akwai kaffara ko da mutum yayi rantsuwa ba zai yi abu ba to sai ga yin shi yafi alkhairi to sai kaffarar rantsuwar sai je aikata abu ko da rantsuwa kai wa iyalanka cewa ba za ka yi abin da kake haramta wa kan naka ba to sai kai kafara ka dawo ka ci gaba da yi in ma ka haramta wa kanka wani abu da Allah ya halatta maka kai rantsuwa to sai kai kafarar rantsuwar sai kuma ka zo kai abinda shine yafi zama daidai wallahu maulakum Allah shine majibincin al'amarinku wa huwa al-alimul hakim kuma shi Allah ta'ala masani ne kuma gwani ne wa idza sarra an-nabiyyu ka tuna lokacin da annabi yayi magana ta sirri ila ba'd azwaji haditha ya tattauna wata magana ta sirri wato ga wata daga cikin matansa falamma nabba'at bihi yayin da ta bada labarin wannan sirrin da suka yi da annabi wa azharahu Allah shi kuma Allah ta'ala ainihin wato ya bayyana wannan abin da ta faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam arrafa ba'dahu sai ya sanar da ita wani bangare cikin maganganun da ta faɗa wa a'rada an ba'din kuma ya kauda kai bai gaya mata wasu maganganun ma da ta faɗawa wadda ta faɗawa din ba falamma nabba ahabihi lokacin da ya bata labari da shi wannan labarin da ya sirranta kuma yace ka ta faɗa ta ji ta faɗa abinda ta faɗa din yayin da annabi ya gaya mata wani daga ciki qalan sai ta ce man an ba'aka hada wa ya baka labarin wannan qala nabba'ani al-alim al-khabir yace al-alim al-khabir ne ya ban labari shine wato ubangiji masani kuma ainihin wato mai cikakken sani har Allah ya ce in ta tuba ila Allah idan kun tuba zuwa ga Allah kun daina irin wannan abu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam faqad saqat qulubukum to hakika zuciyoyin ku ko zukatan ku sun karkata wa in tazahara alaihi in kuka ci gaba da hade kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah huwa maulahu to hakika Allah ta'ala shine majibincin al'amarinsa wa jibrilu da jibrilu wa salihul mu'minin da salihan mu'minai wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku su ma bayan haka su ma masu taimakawa ne to wannan ayar wannan surar ko waɗannan ayoyi guda hudu da su ne suke yin hujja cewa nana Aisha ta kafurta nana Hafsa ma ta kafurta saboda wai Allah ta'ala ya ce faqad saqad qulubukum kalmar saqad ay malan ila kufur suka ce wai ai zuciyarsu ta karkata zuwa kafirci an fahimta ko wannan wannan ayoyin kuma sun sauka ne akan nana Aisha da nana Hafsa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta akwai ruwaya da muka samu daga Ubayd bin Umayr yake cewa na jina na Aisha radiyallahu anha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa al'ada ya kasance kan zauna wato a ɗakin nana Zainab ya dan jima yakan yi wannan duk ɗakunan matansa yakan zagaya an ce kusan kullum har ya je inda a nan zai kwana sai kuma ya kwana amma sauran ɗakunan matan biyu kan zagaya a kan kaisa an tashi lafiya ko an wani lafiya in ba wata magana sai kuma ya ƙara gaba har sai ya zagayo inda zai kwana sai ya kwana to sun lura cewa idan ya je ɗakin na na zainab radiyallahu anha baya fitowa da wuri to sai suke sai suka damu da wannan dadewar da yake da haka sai suka yi haɗin baki da ita na na Aisha da na Hafsa cewa duk wanda annabi ya shigo wajenta to ta ce ta ji yana karnin magafir magafir wata itaciya ce wadda take wato tana da zaki ana sha sannan kuma tana da karni kuma sun san annabi baya son karni da haka duk wanda ta shigo wajen wajen wato duk wanda ya shigo wajenta ta ce ta ji shi yana karnin magafir la'alla dai ka ci magafir in ma ba magafir bane to in ma zuma ce to lalle an yi mata mes da ainihin wato magafir da haka sai ya shiga ɗakin ɗaya daga cikinsu an ce ɗakin da na hafsa ya fara shiga yana shiga sai ta ce kai amma fa ina jin kana karnin magafir ko ka ci magafir ne sai ainihin wato ya ce a'a ni ban ci magafir ba kawai zuma ce na sha a wajen zainab binti jahash kuma ba zan sake sha ba wannan magana ni da ke a bata iyana na daina sha amma kake gaya kowa shine sirrin da aka ce sun yi da wata daga cikin matansa da na hafsa suka yi wannan ita kuma ainihin wato sai ta gaya wa nana Aisha radiyallahu anha kamar yadda zamu ji a cikin karatun mu yau an gane ko mun tsaya a daidai wannan gaba ne inda ainihin wato Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi in ta tu'a ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak kamar yadda muka karanta su qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu ta'ala in tatuba fadin Allah ta'ala da yace in tatuba ya'ani min hadha al'amal in kun tuba abinda Allah yake nufi da in kun tuba daga irin wannan aikin ma'ana irin wannan aikin na kuskure na haɗin kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ku haɗa kai don ku musguna ko ku takurawa Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ya ce wa nana Aisha da Hafsa cewa in sun tuba daga irin wannan aikin wa huwa ma yakunu shine irin abin da ke faruwa min az-zawjati na mata min al-ghairati na kishi wa gairi ha da wani haka min al'umuri na al'amura ne tsakanin ainihin mata kai ka san cewa in dai an ce ba mace ɗaya ba ce tana da abokan zama to za ka samu akwai wannan kishi din duk lokacin da kake wani abu a wani gurin suna nan suna lura da kai sai kaga kamar abin wani abun ba wani kuskure bane amma su suna ɗaukan sa a matsayin kuskure alhamdulillah yau ma kai muna godiya ga Allah sati na uku kenan muna kan ruwa ko masha Allah Allahumma sayyiban nafi'an na ba mu damuna mai albarka an gane ko da aka wannan competition din gidajen gidan duk gidan da yake saba da mace daya dole dama akwai irin wannan korafe korafen an lura kana yin abu kaza a can nan kuma ba ka yi ko in ka shiga can kana dadewa nan ba ka dadewa ko in ka je nan ana jin ka kana kana hira da dariya ana shewa nan kuma in ka zo ba ka yi to duk dai wa'annan wasu abubuwa ne wa'anda za ka ga ba za dai a rasa wani korafi da za a yi ba akan abin da ke faruwa tsakanin miji da matansa inda sun zama toba guda ɗaya bane suna da yawa. Kau wa kauluhu faɗin sassaƙat ai malat anil haƙƙi. Wa faɗin sassaƙat kulubu kuma ma'anarta ai malat anil haƙƙi zukatan ku sun karkata ga barin gaskiya fi hazan fi'ili a cikin wannan aiki da kuke yi. Fal fi'ilu khata'un a ƙarƙashin haka kenan wannan aikin da kuke yi ke Aisha radiyallahu anki da ke na a wato hafsa radiyallahu anki wannan aikin da kuke yi kuskure walaysa ma'ana malar kafar amma babu wanda ya fassara kalmar malar da kafar da ba ta gane ba ba a ce ma'anar malar tana nufin kafar ba ballantana su su rike wannan dan dama ita ce gaban da suka ce fakat sakat qulub kuma suka ce malat ilal kufri a malat anil haqi lalle zukatan ku sun karkata sun karkace wa gaskiya ga yanda gaskiya take zukatan ku sun karkace wa gaskiya din kaifa ya za a ce sun kafurce wa hunna zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kar ka manta matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa hunna ummahatul mu'minin da kuma kar ka manta har yanzu ruwa yana maganin dauda ma'ana har yanzu su fa iyayen mu'minai ne wa hunna lati amara Allahu amara Allahu nabiyya su ne dai matan nan fa da Allah ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya dallika min kunna wahidatan kada ya saki koda guda ɗaya daga cikin su wa amarahu shine dai wanda Allah ta'ala ya umarce shi akan su Allah ya tabdila bihinna ahadan kar ya musanya wata da wato daga cikin su kar ya musanya wato ya saki wata ya maye gurbinta da wata daga cikin su wa Allah ya tazawwaja alaihin da su ne wayanda Allah ta'ala da ya yi ba shi umarnin cewa kada ya ƙaro wani auren a kansu a kyale su iya haka. Ya za a ce sun kafarta. Matan da suka samu wannan darajoji wajen guda nawa, na farko dai matan annabi, na biyu iyayen mumine ne, na uku Allah umarni ya ba shi ce kai ya sake su. A haka kuma ce kada ya saki kada ya musanya su da wasu, sannan kada ya ƙaro musu wasu. Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala cikin suratul Ahzab aya ta hamsin da biyu ce la ya hillu laka nisa'u min ba'du la ya hillu laka nisa'u wasu matan ba sa halatta gare ka min ba'du bayan wayannan da ka riga ka aura wala an tabaddala bihinna min azwaji kamar yanda baya halatta ka musanya su da wasu matan walau a'jabaka husnuhunna ko da wayanda kake so ka musanya din ko ka musanyo da su din kyawun su ya kayatar da kai ya burge ka illa ma malakat yaminuka sai abinda hannunka ya mallaka na bayi wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba ubangiji ya kasance mai sa ido ne mai lura akan akan dukan komai saukar wannan aya ya sake bayar da wani wata miza ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam na daraja da martaba thumma ba'da zalika ala sahih sannan bayan dai saukar wannan aya bisa zance mafi inganci abinallahu bizawat sai Allah kuma ya buɗe masa wannan wato a takunkumi din aka janye masa aka yi masa izini da zai iya ƙara aure din amma dai saki babu su ne matansa a nan kuma su ne zai zauna da su aljanna insha Allah almuhim mala yace abu mafi muhimmanci a wannan gaba anna hadha dalilun ala anna al-ghayrata amrun tabi'iyyun tabi'iyyun jiddan wannan kissa da ta faru tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗaya daga cikinsu wato zainab to wannan yana nuna maka shi fa kishi tsakanin mata ko kishin nan wani al'amari ne na ɗabi'a ya sulu bainan nisa'i da yake faruwa tsakanin mata na fata an gane haka mata suke wata kawai ta ce ta lura ta fiye kallon ta fi kallon wancan ba ka kallon ta sosai na fata an gane ko zama ake yi to kaga sai kana a hankali wani sai kai balance in ana zaune ana hira in wannan tana magana ka saurare ta ita ma wannan ka saurare ta amma in aka lura wannan ta dan tana magana ka saurare ta ita kuma wannan sai kuma ka dan shagaltu kana dan duduba wani abu a waya za ta ce kai banza da ita ai ba ka ita ba a yi ita to saboda haka ɗabi'a su ce haka in dai suka zauna to har a abin da ba zai yi musu su suke sai an yi adalci yasa da yawa nake cewa mata ba su ma fahimci me ake nufi da adalci wasu abubuwan tasowa take wasu abubuwan kamawa take an yi abin dariya ka yi abin dariya so bai abin dariya ba nan sai ka yi dariya ta ka sai a kai mutum da wanan ko na ba ta an gane wannan ta iya komedi ta iya ban dariya ta iya kirkiro labaran da zaka dinga dariya da ranar da ranar girkin ta sai aka ji kuna ta hira kuna tafawa ita kuma wannan kamar kwalin abin nan an ajiye ta la tuharriku sakitan an gane ko ba ta iya magana ba in an je kawai sai in kawai mai ciwon hakori to kaga dan ba a ji kana dariya ba ko kuna shewa a nan laifinka ne? A ba laifinka ba ne ko ita ma sai ta zama comedian kaga kila sai ta yanda ake dariya a nan nan ma'ana ne. To wayannan matsaloli ne wayanda duk wanda yake da mata ko yake da mace fiye da ɗaya to za a ga sai ya zama ainihin wato mai kula sosai suna da irin wannan al'amari ne na ɗabi'a a tattare da su. bal inna zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam bal ma barka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matansa ala hizbaini cin biyu ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in ka shiga za ka fahimci haka an gane ko bangare biyu ne gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yan yan faci kaza da yan faci kaza ko jam'iyya kaza da jam'iyya kaza fa an aisha daga nan aisha ta kanta radiyallahu anha kala take cewa inna nisaa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka sani matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunna hizbaini kungiya biyu ce bangare biyu ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa hizbun akwai bangaren da fihi aishatu wa hafsatu wa safiyatu wa sauda wannan yan cin ɗaya ne an gane ko yawa a cikin su akwai yan wannan akwai na aisha akwai hafsa akwai safiya akwai sauda wal hizbul akhar ɗaya kuma bangaren fihi ummu salama wa sa'iru nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tim din akwai ummu salama ita ce tim leader sannan akwai sauran matan annabi irin su ummu habiba juwairiya maimuna zainab su kuma wannan yan tim ɗaya ne an fahimta ko haka yanayin gidan annabi na Aisha da kanta ce haka gidan annabi yake sallallahu alaihi wasallam to barka ji mas'ala wa kana al-muslimuna qad alimu hubbar rasul sallallahu alaihi wasallam Aisha to su sahabbai fa sun riga sun fahimci kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi wa na Aisha irin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ga na Aisha dan haka fa idza kanat inda ahadihim hadiya idan ɗaya daga cikin sahabbai yana so yayi wa annabi kyauta yuridu an yuhdiyaha ya tanadi wata kyauta da yake so ya bayar da ita ilar rasul zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akharaha su kansu sahabbai suna sanadar gidan annabi a yake ciki yau a ina yake gobe a ina yake da haka duk wanda zai ba da zai yi wa annabi wata kyauta to sai ya jinkirtar da wannan kyautar hatta idza kana rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitiha har sai ran da manzon Allah yake gidan na Aisha ba ata sahibul hadiya to shi wanda zai ba wa annabi wannan kyautar sai ya aika da wannan kyautar ilar rasul zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisha lokacin da yake gidan na Aisha kaga zai samu shiga da fata an gane to yanzu kagan aka yi wannan gida ai gidanka sai ya nemi ya tashi ya kama da ita an fahimci cewa ba a aiko ma da wasu kaji ko wasu zabi ko wasu kyaututtuka madara da da kwai sai kana bangare kaza ai kaga wannan to gidan annabi aka yi gida aka sun su sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci cewa lallai kam na Aisha Allah madaukakin sarki yayi mata wannan baiwar ta tsara sauran annabi yana ji da ita sosai da haka in mutum yana da kyautar da yake so ya bayar to za a ga zai bayar ne randa za a ga ko yanzu ma masu mulki duk suna da irin wani idan mutum mai mulki ba ba ba ko matarsa ɗaya ce za a ga wani lokaci an fi ba da kyautar ta inda za ta sani za ba ta gane ta inda za ta sani saboda ita in ta yi magana za a yi to wannan shine ba kallama to wannan abu da yake faruwa a ɓangaren suna na Aisha to yana damun ɗaya ɓangaren. Don me yasa in ko kyauta za a yi ba za a yi ba ko ma a ina yake, ba dai shi ake so a ba ba, to ko a ɗakin wace mace yake a aiko masa mana. ina fata an gane wannan wani irin tsugudidi ne za a ce wai ba za a aiko da kyauta ba sai lokacin da yana guri kaza kamata ya ce ko ina ma kawai a aiko wa annabi kyauta to fa kallama hizbu ummu salama bangaren ummu salama sai suka yi magana ya kunna li ummi salama to team leader din su ita ce ummu salama sai suka ce mata kallimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki yi wa annabi magana yukallimu an-nas ya gaya wa mutane fa yaqulu ya ce musu man arada an yuhdi ila rasulillah duk wanda yake so zai wa manzon Allah kyauta hadiyatan wata kyauta falyuhdi ha to ya bayar da kyautar haisu kana min nisa'i duk inda yake a ɗakin matarsa ku gaya wa an ce ce ce kike wakilta ku ki gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja wa sahabbansa kunne duk wanda zai ba da kyauta to ya bayar da kyauta ko a ina annabi yake ta ce to shikenan in na je duk da yake girki girki na ne in ya zago ɗaki na zan isar da sako fa kallamatu ummu salama bima qulna laha da aka ranar girkinta da aka za annabi ya zago gidanta sai ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama game da sakon da aka aiko ta shi bangaren ta ga korafin su malam ya kulla a shay'an lau bai ce da ita komai ba bai ce da ita komai ba to gari da ya waye fasa Allah suna jiran su ji sakamako sai suka tambaye ta kin gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam eh to me yace fa kala ta ce ma kala li shay'an bai ce min ta tafasa sauke ba ko kala bai ce ba shi yasa wani lokaci ba sai ka dauki irin wannan matakin ba in ka ce komai ka ba da amsa komai sai ka yi jawabi to ba za ka sha wahala akwai abin da kawai shuru za ka yi shine amsar kawai annabi ya mata shuru ta ma ta ce musu to shuru yayi fa qulna laha suka sake ce mata kallimi ki kare mata magana qalat tace fa kallamtuhu hina dara ilayya ilaiha aidan ta ce ta kuma yi wa annabi magana lokacin da girkin ta kuma zagayo falam ya kulla ha shay'an annabi bai ce mata komai ba fa sa'alna ha suka kuma tambaya ta yaya fa qala ta ce ma qala li shay'an na fa sake mai wannan magana ba bai fice komai ba fa qulna laha fa qulna laha suka kuma ce mata kallimi ki kuma yi masa magana hatta yi kallimaki hatta yi kallimaki kina ce har sai yayi maka har sai ya makantu fadara ilaiha annabi ya sake zagayowa girkinta fa kallamat ta sake masa magana to anan ne fa qala laha sai ce da ita la tuqzini bi aisha karki ne miki matsa mun akan aisha to ta ji amsar ku la tuqzini ne ma kike cutar da ni kina so ki cutar da ni akan aisha fa innal wahaya ina so ki sani wahayi lam ya'tini bai taba zo min ba wa ana fi thawbi mar'atin ila cikin mayafi tare da wata mace illa Aisha sai Aisha da ku yi hakuri ba na son irin wannan wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali zalika fadlullahi yutihi me akwai abubuwan da dole ka hakura yanda suke kawai da ba haka an fahimta ko abin da ya ce mata kenan ya ce me yasa kike son ki matsa min akan Aisha babu wata mace cikin mata na da wahayi ya sauko gare ni ina cikin mayafi tare da ita sai na Aisha qalat sai ce maza maza ummu salama ta ce atubu ila Allah min azaka ya rasulullah ina neman tuba zuwa ga Allah daga cutar da kai ya ma'aikin Allah thumma kunna. sannan dai su dai bangaren nata ai hizbu ummi salama bangaren ummu salama ba sa kura ba ba kaga ta sun ga mutum ta ce to wannan maganar fa gaskiya ni ta fi karfi da ba sai ba kuke ku jawo mai matsala dan haka ni gaskiya ba zan ƙara magana ba sa kura ba da auna fatima sai suka kira na na fatima binti rasulillah in ka san karamin kai ne da kai fawahi da tan za gaya ma magana an gane wallahi wala eh shi za ka wannan gan shi wato da kudin nan kuma ka ji shiru wato food marshal ne sosai ka jinjina masa ina gaya ma wallahi mala tafiyar da su shi yasa suka ce duk wanda yake da irin wannan to zai iya jagorancin jama'a suka kira da na Fatima binta Rasulillah ‘yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa arsalat ila Rasulillah. Taqulu inna nisa aka yanshudnaka yanshudnaka Allah al'adila. Suka aika ta wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wai ta je ta gaya masa matansa suna yi masa magiya da girman Allah ya adalci. yanshudin inna nisa'aka sakon da suka gaya mata ki je ki ce matansa yanshudnaka Allah al'adila suna hada ka da girman Allah kai adalci tsakaninsu game da wa za ka yi adalci fi binti abi bakar za ka ki faɗa sunanta ki je ki ce ya ji tsoron Allah muna hada shi da Allah ya mana adalci tsakaninmu da ya gidan abubakar fakallamatu ana na da Fatima ta je cewa Annabi magana fa qala barkaci sai Annabi ya ce ya bunayyatu ala tuhibbina ma uhibbu yace yake yata ba la ki so ba ki san abin da nake so ba ki san abin da nake so qalat bala ta ce ina so qala sai ce fa ahibbi hadi to in kina san abin da nake so ki kaunaci wannan na Aisha tana kusa da ki kaunaci wannan yani Aisha faraja'at ilayhinna sai ta koma wajen su fa akhbarat kunna ta ba su labarin ga abin da ya faru ga abin da annabi ya gaya fa qul narji'i suka kuma ce mata irji'i ilayhi ki kuma komawa fa abad an tarjiya da ta gaskiya mu ta ki koma sun haƙura da haƙura ba arsal na zainaba binta jahashin sai suka ce to ke zainab kin ga duk abin nan muna ganin ke ce kawai zaki iya zaki iya zaki iya kwato mana yanci ka san da an yi magana yanzu da yanci ke kaɗai ce a gidan nan zaki iya kwato mana yanci ke kaɗai zaki iya zuwa ke kaza ki je sai suka sake tura zainab binta jahash ila annabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa atatu to ita da ba ta tunda an je ummu salama ɗaya biyu uku ba natija irin wanda suke so an tura na na fatima ba a samu abin da ake so ba to ita da ma a fusace ta tafi da aka tura ta ta je fa aghlabat sai ta kausasa magana ya'ani fil kalam maganar ta sai ta yi mai kaushi wa qalat sai ta ce inna nisa'aka yanshudunaka Allah al-adla fibnati abi quhafa aka sake ɓadda sunan abubakar ɗin aka ce matanka sun ce suna haɗa ka da girman Allah kai musu adalci game da ‘yan gidan abi ku'afa ya kulu fara sauta sai ta fara daga murya hatta ta nawalat aishata har ta fara taɓa na aisha ma'ana daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai kuma aka ta juya kan na Aisha ta fara fadar maganganu akan shine bana walat hatta tana walat Aisha wa hiya qa'idatun ita kuma na Aisha tana zaune inda annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa sabbatha ta gaggaya mata bakakken maganganu hatta inna annabi sallallahu alaihi wasallam la yanzuru ila Aisha har ta kai sai da annabi ya dinga kallon na Aisha hal ta takallama maganganun ba sun yi kaushi da yawa kai maganganun anya na Aisha za ta iya juya kuwa annabi kawai kallon ta yake ga za ta mai da martani ko kuma za ta shayi hal ta takallama aula za ta iya mai da martani ta yi magana ko ba za ta yi ba ba ta kallama Aisha na Aisha ita ma sai ta magantu ta ruddu ala Zainaba sai ta fara mai da martani ga Zainab hatta askata ta shi yasa irin wannan zaman fa sai fa sai fa mace tana da baki fa a in za su zo su in za a zo a saki a kwana abin nan ki fashe da kuka a gida an samu matsala an gane ko har sai da ta sa na Zainab sai shiru saboda ita ma da ta fara ta fara mai da martani ta fara mai ai kawai ita Zainab din sai ta shiru فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشه النبي كلنا عائشه وقال يتي ان هادمت ابي بكر ya gidan abubakar ce wannan ba zai fi ba zai fi taɓa zuciya ba ma Eh, ko yanzu na san mata suka ji wannan labarin ai ba su ji daɗin nan wa qalat sai fa da ta gama ya ga ta tashe wa Zainab ita ma ta rama wa qala yace ira Abubakar ce innaha ibnatu Abi Bakar eh innaha bintu Abi Bakar yace ira Abubakar kenan ai na san ba za ki shiru ba sai kin mai da martani wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari kitabul hiba babu man ahada ila sahibi hadisi na 2581 da kuma sahihu Muslim kitabu fadailus sahaba babun fi fada'il Aisha hadisi mai lamba ta 2442 to ka ji gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kuma gidan gaba shi yasa aka ce fa in kibtum Allah ta'adilu fawai wannan ba rashin shi yasa na gaya maka kage kage wannan abubuwan da suke faruwa ba fa bambancin da aka nuna musu a rabon kwana annabi yana adalci sun tabbatar a abinci da duk abin da ka sani da kuma dama abin da ya shafi mairul kalbi Allah ta'ala cika ka wahala da kanka baka iya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa shi yasa akwai kisar da aka ce ita kanta na na sauda da ta ga ta kwana biyu sai ta fahimci in ta ce za ta dinga takara da nana Aisha nan ba to a shirye take da ta bar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ta shafa wa kanta lafiya ta ce kai ita ba za ma ta iya wannan abun nan din ba kwanakin girkin ta ma ta ba na Aisha ita kawai tana so ta mutu a uwar mu kenan kawai to haka ake son a dinga kallon irin wannan misali kin kwana biyu kin sane an auro wata yarinya yan bana bakwai kici takara da ita ki hakuri an fahimta ke ma kin ja zaranki zamanin ki kin ja zamanin ki ba za ki ci zamanin ki ki ji zamanin wasu ba ba zai yiwu ba to sai ga ke ga yaya ga jikoki kuma ki ce wannan yarinyar wanda ga ta nan ita kuma yanzu take kan ganiyarta sai ki ce ke lokacin ki kinci zamanin ki Allah ya taimaka ki ji ki ji kamar baki ji ba ki gani ki kamar baki gani ba shin kenan zaki zauna lafiya na ba ta gane to wannan fikihun ne yawanci idan ba a fahimce shi ba sai a yi ta famar rigingimu a cikin gidajen aure amma gaskiyar magana wannan shine sahihin labari shine kuma gaskiyar al'amari an fahimta ko yawa in mata suka fahimta ka dole za ka ga cewa duk ka auro su kuma duk kana kaunar su amma tsakani da Allah ka fi kaunar wata a cikin su ko ba laifin ka bane ko laifin ka ne ba laifin ka bane zuciya ce kuma remote control din ta ba a hannun ka yake na fata shi sa Allah ta'ala ce ba za ku iya ko kun so ku yi haka wannan tasta an ta'dilu bainan nisa'i a ina a soyayya a yanzu kai ko a kayan ka baka fi son wani ba tsakanin ka da Allah sauran kayan sai su zanga zanga su ce ba ka son su kuma ba wanda zaka iya bayarwa ko wanne kana son yanzu da wani zai zo maka bara ya ce yana son kaya sai kai ci dubiya wanne zaka ba shi kana so amma ba kai a cikin kayan gaskiyar magana ka fi son wannan duk kana son su to su mata sai suke daukan in ka ce ka fi in mutum ya karkata nan to sai suke ɗauka kamar su ba su da amfani ba a san su akwai san yana mun karanta a cikin karatunmu na alhalalu alharam masana sun tabbatar da cewa shi namiji zuciyarsa wato shi dama a polygamous by nature kaga bai kara ba wasu dalilai ne kawai suka sa bai kara din ba ko kuma yana cikin wa'in khiftum kansa ba shi da kwanyarsa ba ta da ba ta da ba ta da karfi ba za ta iya daukan wata faramniyar ba zai taddalabtawa da guda ɗaya ta tafiya a haka na fata gane amma mutum yana da babban kai to za ga suka ce zuciyar namiji shi apartment hudu ne sirran gini sirran zai da haka in ka zauna da guda ɗaya har yanzu akwai kango hudu uku kai cikin zuciyarka sun ce apartment guda hudu ne kuma kowace in ka aure ta apartment ɗinta ta ce an gane ko to wannan shine da haka haka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake su kansu sun yi sun yi sun yi hasin hakura yana kaunar su yana sauke wajibin su da hakokin su akan su amma fa Allah ta'ala ya sanya musu sanna na Aisha fiye da sauran matan to haka ke ma matukar duk hakokinki na zamantakewa na aure kina samu tsakaninki da abokin zamanki dan kin ga ya fi son wata daga cikin ku kada wannan ya dame ki akwai ciwo in son zamu ne a yanzu da Allah ta'ala ya sa ke aka fi so to ya me ja kenan kuma so ka gani to saboda haka haka al'amarin yake da haka jarabawa ce Allah ta'ala zai jarabta kila ma wanda aka fi so ba wai lalle ta fi ki ah, kyautatawa ba gare shi kawai wata jarabawa ce irin ta zuciya Allah ya jarabce shi ya fi son wata wata akan wata abinda kawai ba a san namiji shine zalunci ya zamto baya sauke nauyin iyalinsa ko yana karkata irin karkatar da take baya raba musu abinci tare ko baya ciyar da su ciyarwa bai daya baya tufatar da su tufatarwa bai daya baya raban kwana bai daya baya kaza baya kaza to wayannan su ne tuhumatu amma matukar duk sauran haƙoƙin suna samuwa gurgudu yadda addini ya ce a samar to wancan bangaren shi kuma wani bangare ne wanda kun ji har gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ke faru ina fata an gane fal qasdu anna nisa annabi sallallahu alaihi wasallam dara'ib abinda ake nufi anan ka sani matan annabi sallallahu alaihi wasallam kishiyoyi ne wa yaqau baina dara'ir shay'ul kathir kuma ka san abubuwa tsakanin kishiyoyi da yawa suna faruwa wa nahnu naqulu a ƙarshe mu abinda muke cewa na'am akhta'at hafsatu wa aisha walakin ma kafarata billahi ta'ala fi fi'lihi ma zalika a dunkule muna cewa eh nana aisha da nana hafsa sun yi kuskure wannan hada kai da suka yi dan su ga cewa sun takura wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle sun yi kuskure amma fa ba su kafurce wa Allah ta'ala ba a wannan aikin da suka yi ko wannan kuskuren da suka yi shine abin da ake so ka ɗauka a cikin wannan shubha din kalmar dama faƙar tsagar kulubu kuma ita ce ake ta ainihin wato abin nan shubha take karkashin ta to mun fahimci ga abin da ke faruwa gidan annabi kuma haka yake ina fata an gane kuma wannan abin ne wanda yake ɗabi'a ce ta mata duk inda suke suna da irin wannan kishin da wata yanzu ba ga ita na Aisha ta san tana tana gaba da sauran matan a kauna amma gashi yana shiga ɗakin na na Zainab ya dade amma abun ya dame ta kun fahimta haka ɗabi'arsa take ta fa sani fa gashi ana ta wannan irin kwarbai a kanta ana ta faman zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da korafa korafan cewa lalle suna ganin fa na Aisha nan fa tana ana yi mata abubuwan da su ba a yi musu misali amma ta tare da haka ita kanta da ta ga yana shiga ɗakin Zainab ya dan jima irin jima wadda baya a ɗakin sauran matan me ya faru kaga sai suka yi wannan ainihin wato haɗin bakin da ita da na hafsa har ainihin Allah ta'ala ya saukar da wannan ainihin wato ayoyin guda hudu a shubhatu saniyata ashara sai shubhatu goma sha biyu istilhaqu muawiyata li ziyad shubhansu ta goma sha biyu sun ce wai muawiyatu bin abi sufyan ya riskar da ziyadu wato da nasabar mahaifinsa ya riskar da ziyadu da nasabarsa zuwa ga abi sufyan za mu ji me faru qalu sun ce inna muawiyata wai muawiya istalhaqa ziyad ibn abihi ya riskar da ziyadu dan babansa wa huwa ibn ubayd al-thaqafi wanda shi ziyadu dinnan dan ubayd ne al-thaqafi faƙala mu'awiya ce sai mu'awiya yake cewa ziyadu bin abi sufyan wato suna ganin kamar shi sayyidina mu'awiya ya kwato ziyadu daga nasabar babansa ya dawo da shi zuwa ga nasabar shi na sama'iku ban sani ba ko an gane an gane ko shi wai ziyadu bin abi ubayd ziyadu bin ubayd ne sakati ake ce masa amma shi sai mu'awiya yake ce masa wato ziyadu bin abi sufyan shi kuma mu'awiya tu bin abi sufyan ne ko to shi kuma sai mu'awiya yake cewa ziyad ziyad bin abi sufyan maimakon ziyad bin ubayd bin sakat da haka sai suka ce dan me yasa mu'awiya zai haka wannan ai runtan nasaba ne bayan ga wannan ziyadin an san nasabarsa tana dangantuwa ne zuwa ga ainihin ubaidi as-saqabi ya zai jingina shi zuwa ga kasa nasabar ya ce ziyad bin abi sufyan qulna الدكتور yake cewa kulna sai muka ce ziyadun wannan ziyadun da ake magana laysa bunan li ubayd al-thaqafi ba dan ubayd al-thaqafi bane bal kana la yu'rafu bal ma ba a san shi ba illa bi ziyad bin abihi an fi sanin sa da ziyad bin abihi aw bin sumayya ko a ce ziyad bin sumayya ko ziyad bin abihi amma ba ma a nasabta shi zuwa ga ziyad bin ubayd ne sakafi ka gane wannan a karan farko wa zalika abin da ya kawo wannan wato rikici game da shi ziyadu din nan annahu ja'a min sumayya wato shi ubaidu da ziyadu din nan sumayya ce ta haife shi bizina kuma ta hanyar zina huwa waladu zinan ya zama dan zina kenan wala yadurru hadha shay'an wannan kuma ba zai cutar da shi da komai ba fa laysa lahu dhanbun fihi domin ba shi da zunubi a ciki dan mutum an haife shi ta hanyar zina me laifinsa dan zina yana da wani laifi ne da haka shi ziyadu a karan kansa ba shi da wani laifi dan ya fito ta hanyar zina a'a shi ya aikata wani laifi bayan ga ta hanyar da ya fito to shine sai a kama shi da laifin da ya aikata amma laifin da uwarsa ta yi na yin zina ta haife shi shi bai shafe shi ba kana ja'aha ba'dhu rijali fil jahiliya tun fa zamanin jahiliya ne mazaje tunda kamar mai zaman kanta ce mazaje kan zo mata ita sumayya minhum daga cikin waɗanda suke zuwa su yi zina da ita akwai Abu Sufyan tun lokacin jahiliya walidu Muawiya mahaifin Sayyidina Muawiya wa hadha zina laysa fil Islam wannan zina fa ba a musulunci aka yi ta ba wa inna ma fil jahiliya an yi ta ne tun lokacin jahiliya wa laqad kanu mushrikina karka manta fa mushrikai ne mutanen nan fa zina ahwanu min shirki ai kaga zinar tana da sauki akan shirka mutanen da ma suke mushrikai suna bautar gumaka kaga ai laifin zinawa ba za ka dauke shi a matsayin wani abu ba in ka kwatanta shi da shirka an gane ko zina ce suke yin ta tun lokacin jahiliya kuma kar ka manta mushrikai ne zina ita ko zinan nan a hawani min shirki ta fi sauki ta fi dama dama fiye da shirka wa kana ziyadu sannan shi ziyadu din nan waliyan min wulati ali radiyallahu anhu waliyan min wulati ali radiyallahu anhu gwamna ne daga cikin gwamnonin sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin sayyidina ali da ya zama khalifa ya nada wannan yadun ainihin wato gwamna cikin gwamnonin kaga ya nuna cewa mutumin kirki ne mutumin arziki ne ba shi da matsala duk da cewa ga ta hanyar da ya fito kuma abin ya faru ne tun yaushe tun lokacin jahiliya wa kana rajulan mufawwaha shi ziyaru din nan mutum ne wanda yake akwai balagar magana ma'ana mufawwahan mutum ne mai iya magana khatiban mutum ne wanda yake ya iya zance ya iya khutba mutakalliman wato mutum ne mai maki wa muawiya radiyallahu anhu akhbarahu walidu shi kuma muawiya mahaifinsa Abu Sufyan ya bashi labari anna ziyadan hadha cewa wannan ziyadu din ibnuhu min sumayyata ɗansa ne da ya haifa tare da sumayya ibnu zinan ɗan zina ne sahihun haka lakin min zaharihi sai dai daga tsatsansa yake walam yakun ahadun yad'a ziyadan kuma ba a samu wani mai da'awar ziyadu ɗansa bane walam yakun li sumayyata zawjun kuma an gano ita sumayya lokacin da ta haifi ziyadu ba ba ta da miji law kana laha zawjun to inda tana da miji abu wato abu sufyan kuma yayi zina da ita ta haifi ziyadu to shi kuma da sai mu koma ka'idar da annabi ya faɗa alwalad lil firash wa lil ahir al hajar to ba ta da miji ballan da a gina wannan hukuncin akai al alwalad lil firash da dai na shimfiɗa ne ma'ana idan mace tana da aure idan ta zo da ciki to nan mijinta ne an gane ko walil ahir al hajar yana da ma'ana wasu sun ce walil ahir al hajar shi ko wanda ya zina da ita hukuncinsa sai a jebe shi wasu kuma suka ce walil ahiril hajar shi kuma wanda ya zina da ita ba shi da wani rabo ga wannan dan kawai tabewa yayi a wannan abin da ya aikata da haka walil ahiril hajar sai zama to shi mazinacin shi kuma da ya zina da ita ya tabi domin mace tana da aure to ɗana mijinta ne in bai yadda ɗansa bane sai su tafi su yi li'ani a kotu amma matukar mace tana da aure to ba magana ta zo da ɗaka ce ba naka bane Allahumma sai dai in baka yadda baka je ku yi li'ani a kotu. To da Sumayya tana da miji sai a tafi kan wannan ka'ida. Ko to ba mata da miji mai zaman kanta ce dan haka kuma babu mai da'awar ziyadun nan ɗansa ne sai Abu Sufyan. Da haka shi yasa a wato Abu Sufyan yayi wa ɗansa Muawiya wasiya cewa wannan ziyadin faɗansa lakin lakin lam yakul laha zawjun hiya ama sai dai ba ta da miji domin baiwa ce jama'a a Abu Sufyan da Abu Sufyan yayi ya sadu da ita fa atat minhu bi ziyadin sai ta haifa masa ziyadu fastalhaqahu Muawiya to shine sai fa Muawiya yake risk ya riskar da shi ziyadin da Abu Sufyan da haka sai yake ce masa ziyadu kun Abi Sufyan wa qad balaga Muawiyata inkaru bin Amir alai istilhaqa ziyad duk da cewa ibnu amir wato muawiya ya samu labarin ibnu amir yana yin inkari game da riskar da ziyadu da muawiya yake yi da abu sufyan an ce lokaci yayi za mu kwana da ji akwai matsaloli da na fito da za a fitar a nan insha Allah sai mu tashi dole ne sai mun samo gabar da za mu zama ko da yake tunda muna dan yin kan muraji'a in muka dan taso sai mu tashi akan wannan gabar insha Allah sai mu tashi kala muawiya inda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada wurin da muke kotun tuba karshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk